أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره that. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 23 ga watan al-muharram hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya daidai da sha biyu ga watan tara shekara ta 2020 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka majalisin mus'ab bin umair da ke cikin unguwar hausawa zoo road a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin muqaddimatul iziya lil jama'atul azhariya littafi wallafar babban malami abul hasan ash-shadhili rahimahullah inda muke bibiye da sharhi da kuma ƙarin bayani da ta'aliki na ainihin wato littafin fatuhu rabbil bariya wallafar doktor ainihin wato muhammadul mansur sokoto hafizahullah wannan kuma shine darasinmu na 33 a darasin da ya gabata mun karasa karatu ne game da abin da ya shafi sunnonin sallah da bayanai da kuma hadisan da suke da alaka da su kamar ainihin wato yin salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a tahiyar karshe kamar fadin sami Allahu liman hamidahu kamar ainihin wato mayar da sallama ga liman da kuma wanda yake hagu da mutum da bayanan da muka yi game da sallama gaba daya da kuma ainihin wato bayani game da sanya ainihin wato sutura a gaban liman ko mai sallah shi kadai da kuma irin laifin da ke tattare da ƙetare gaban mai sallah da kuma ainihin wato laifin da ke tattare da ainihin wato tsallaka ko sallah bayan nan muka shiga cikin abin da ya shafi mustahabban sallah na ma mun karanta wasu daga ciki inda malam ya ce mana mustahabban sallah nan sun ɗara talatin amma daga ciki akwai karatun mamu tare da liman a sallar sirri ma'ana inda liman yake karatu a asirce to mustahabbi ne mamu su ma su yi wannan karatu ɗin sannan mustahabbi na biyu shine ɗaukaka hannaye ma'ana ɗaga hannaye lokacin fara sallah yayin kabbara harama inda mutum zai yi daura da kafaɗinsa da hannayen ko daura da kunnuwansa mustahabbi na uku da muka karanta shine akwai tsawaita karatu a cikin sallar asuba da azahar wannan mustahabbi ne a tsawaita karatu a waɗannan salloli guda biyu domin ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana tsawaita waɗannan salloli guda biyu sannan kuma haka shine abin da ya tabbata daga sahabbansa yana tsawaita karatu a waɗannan salloli guda biyu wanda mun yi dogon bayani a darasin da ya gabata inda ita sallar asuba dama mun san raka'a biyu ce bata kai adadin rakawo'in ragowar salloli ba da haka aka sunnanta mata ko aka mustahabbantar mata da tsawaita karatu to shi tsawaita karatun nan ya danganta da yanayin su kansu mamu da kuma me ake nufi da tsawaitawar ko kuma sassautawa ana samun ɗan iskali wani lokaci game da tsawaita sallar asuba wasu suna ganin cewa idan an tsawaita karatu to kaman tsawaita karatun ya ci karo da hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna a takaita sallah domin akwai tsofaffi akwai yara akwai masu rauni da sauransu to wannan sai ya sa wani lokaci a mafi yawan lokuta a masallatai ana samun korafe-korafe dangane da ko dai a ce liman ya tsawaita to sai shi liman ya zamanto a tsakiya ya rasa yadda zai yi idan ainihin wato ya kalli hadisan duk da suka yi bayani game da irin karatun da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi a sallar asuba ko sahabbansa kuma ya kalli irin shi kila karatun da ya yi da kuma hadisan da suka ce kada a tsawaita din to shi yana ganin kamar a iya fahimtarsa bai tsawaita ba amma su mamu din sai su gan tsawaita ala ayyi halin a wannan gaba gaskiya a takaitawar da aka ce a yi a cikin waɗannan baya nufin takaita irin yadda su mamuransu yake so domin kana jagorantar mutane ƙila biyar ƙila goma ƙila ashirin ƙila kana jagorantar mutane sama da haka da haka gamsar da kowanne daga cikinsu daidai yadda yake so yana da wahala wannan kuma sai ya zamanto shi liman an matsa masa kuma sai a kasa ganin ƙwarewarsa ko gwanintarsa domin mutane ne masu yawa suke bunsa duk lokacin da ya yi karatun wani duk yadda ya yi ƙoƙarin takaitawa shi wani a wajensa an tsawaita to da haka sai dai ya zamanto kawai shi liman ba zai iya yin yadda zai iya gamsar da kowa ba gaskiya kuma su ma mamu da suke bin liman ya kamata su yi wa liman adalci ba zai iya gamsar da bukatar kowa ba kawai ana so ya zama yana da fikihu fikihun shine ya zamanto ya yi sallar da shi a iya karatunsa ya zamana bai tsawaita ba akwai haddin tsawaitawa musamman la'akari da irin waɗanda suke bin sa sallah to in an samu irin wannan yanayi din to kila wannan sai zamanto an zamanto a shi liman bayan da yake so ba su mamu bayan da suke so ba shine tsakaitawa din shi kila liman in san samun sa ne saboda karancin shekaru da yake da su ko kuma hadda da ta taru da yawa a kansa zai so ya ja karatu mai yawa su kuma mamu tunanin shekaru da rashin lafiya da sauran matsaloli irin na waɗanda suke tattare da shi na mamu din da kuma kila rashin zurfinsu a karatu su kuma duk inda ya motsa za su iya ganin ya tsawaita da haka shi liman zai ji tsoron Allah ne ya ga cewa ya yi iya bakin kokari kada ya damu da surutun jama'a game da abin da ya shafi domin ka zo ka ce lalle sai ka abin nan to karshe dai zaka kasa gamsar da kowa ne da haka kawai kokarin neman yardar Allah ake kuma ma damar bai zamanto tsawaita domin ka karanta tarihi wato hadisan za ga akwai lokacin da sayyidina Umar ya karance suratu yusuf ina zata ban manta ba sallar asuba da suratul hajj ka duba suratul yusuf da suratul hajj karatu ne mai tsawo to amma duba da ainihin ba za ka ce ba tsofaffi ko ba kaza ba kaza ba amma duba da irin tarbiya da juriya da irin yadda suke san ibada to wannan duk kana la'akari da wannan kai a matsayinka na liman ala ayi halin na zaben dan yi tsokaci a nan saboda ana ta dan samun 'yan matsaloli a masallatai da wuraren sallah game da tsawaitawa sannan akwai abin da su limamai ya kamata su dinga la'akari da shi shine yin karatu mustawa ɗin mamu ma'ana a dinga sakkowa gwargwadon matsayin karatun mamu idan mamu ya ji ka tafi wani guri bai san daga inda ka taho ba bai san inda za ka tsaya ba to gaskiya ka jefa yi cikin rudu komai kankantar karatun ko rashin yawansa shi zai ga kayi karatu mai yawa wani ma zai ce wata dogo sura ka ja tattare da cewa kila a cikin surar wasu ayoyi ne ka tsakura a ciki kai amma an ka dawo kamar yadda aka gaya mu'az bin jabal ya sauko nan ƙasa ƙasa inda yawancin mutane suna fahimtar karatun gurin sun haddace sun iya to a nan ina ganin insha Allah ana karanta irin waɗannan irin wayannan matsalolin da ƙorafe ƙorafe za su ɗanyi sauƙi amma gaskiyar magana kar liman ya taɓa tunanin zai iya gamsar da kowa ma damar ba wallahu zai ja da falaki da nasu ba in kuma yi wannan to zai zamanto kuma an karya tsarin da aka ce a yi kowace sallah kowace sallah akwai irin yanayinta da kuma abin da aka ce a yi amma dai ana kallon maslahar jama'a kuma ana kokarin a yi yanda zai zamanto ibadar an yi ta domin neman yardar Allah subhanahu wata'ala sannan abu na gaba dai game da wannan akwai abin da ya shafi idan aka sanya lokacin sallah misali aka ce za a tada sallah karfe kaza ba fa wahayi bane daga Allah madaukakin sarki cewa lalle lalle lokacin yana yi ko ba jama'a ta da sallah idan kai haka to baka ma fahimci fikihun yin jam'i ba ai ana yin jam'i ne dan mutane da yawa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk lokacin da jama'a suka fi yawa sallar ta fi falala ta fi tsarki ta fi ɗaukaka ta fi lada in ya zama da kawai ku kuna kallon kun ce za ku kiran sallah karfe takwas za ku tada sallah karfe takwas da minti biyar sai aka wayi gari takwas da minti biyar ta yi amma daga liman sai ladan sai mamu guda daya kawai shi kenan sai a ce a tada sallah annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a hadisi ya ce an ce idan ya ga mutane sun zo da wuri musamman sallar isha sai a tayar da ita lokacin da aka saba a gaggauta ta idan kuma an ga mutane sun yi jinkirin zuwa to annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yakan jinkirta domin fikihun sallar jam'i shine jama'a da yawa su samu to wani lokaci shi ma ana samun irin wannan matsalolin kawai wasu sun riga an ce za a tada sallah karfe kaza to in lokacin ya ba a tayar ba sai abu ya zama tsegumi ya zamanto ainihin wato gutsuru tsoma a yi ta an ce za a dinga tada sallah kaza ba a kiyaye lokaci kiyaye lokaci matukar ba lokacin sallah ne ya fita ba a cikin kiyaye lokaci yake domin sallolin nan mun sha karantawa a nan kowace sallah tana da lokuta guda biyu akwai farkonta akwai ƙarshe laifi ne a yi sallah kafin lokacin kamar yadda laifi ne yin sallah bayan lokacin sallah ya fita amma in dai lokaci ya shigo to daga nan har zuwa ƙarshen lokaci duk a cikin lokacin sallah ake kuma duk mutumin da ya zo yana zama yana jiran a yi sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin sallah yake to wannan ladan da alherin ne mutum bai hankali ba sai shedan ya dinga ingiza shi sai ya dinga ganin kawai a tada sallah sai ga wani lokaci an tada sallah ba tare da ila sai ga kan a idar da sallah sai ga masabukai da yawa in ka tara masallaci sai ga wani lokaci kashi biyu cikin uku duk a cikin masallacin ramuwa suke ila wani raka'ar karshe kawai suka samu saboda an ba a yi la'akari da zuwan mamu din ba kawai aka tada sallah da haka ya kamata su limamai su gane wannan kuma su mamamu da suke bin limamai su gane irin wannan fikihun na addini addinin musulunci ya tsara komai ya kuma shirya yadda ya kamata komai ya kasance Allah maɗaukakin sarki ya samu dace da haka karatunmu na yau shine mustahabbi na takwas قال المصنف رحمه الله الثامنة وقول ربنا ولك الحمد للمأموم عند قول الإمام سمع الله لمن حمده وللفظ بعد ما يقولها مالا أبو الحسن الشاذلي يتي مستحبي نتقص شيني قول ربنا ولك الحمد فتن ربنا ولك الحمد للماموم قمامو عند قول الإمام yayin da liman ya ce sami Allahu liman hamida to shi kuma mamu a daidai wannan lokacin ne zai ce rabbana walakal hamdu kenan mamu ba zai ce rabbana walakal hamdu ba har sai liman ya ce sami Allahu liman hamida walil fadzi haka mai sallah shi kadai ba'da ma ya ha bayan ya ce sami Allahu liman hamidahu to zai ce rabbana walakal hamdu لحديث أبي موسى رضي الله عنه سبيل حديث أبي موسى الله يقارى مسيدا وفيه أتكين حديث وإذا قال سمع الله لمن حمده إذن يتشي سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد كتشي ربنا ولك الحمد وانا حديث إمام مسلم يفتد شي حديثي نتريه هدو وهناك سنة أخرى sai doktor abdul doktor muhammad mansur sai yake cewa akwai wata sunnar kuma ba da kaula rabbana wa lakal hamd ba da kaulihi rabbana wa lakal hamd bayan mutum ya ce rabbana wa lakal hamd akwai wata sunnar waradat da ta zo fi hadisi abi sa'id a cikin hadisin abi sa'id wa ibn abi aufa da kuma ibn abi aufa radiyallahu anhuma qala suka ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance izara rafa'a ra'asahu minar ruku idan ya dago kansa daga ruku'i kala sai ya ce sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd mil as-sama wa mil al-ard wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd wannan shine ƙarin da ya sake zuwa kenan bayan sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd to kuma zaka iya ƙara wannan shi ma ya tabbata a sunna mil as-sama ko mil as-samawati kamar yadda ya zo a wani lafazin wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd kamar yadda ya zo cikin hadisin muslim hadisi na 471 قال المصنف التاسعه mustahabbi na tara a cikin sallah wa tasbihu shine yin tasbihi fir ruku'i a cikin ruku'i was sujudi da sujada da haka a cikin ruku'u mustahabbi ne a yi tasbihi subhana rabbiyal azim mafi karanci ko subhana rabbiyal a'la a cikin sujada li hadithi huzaifa radiyallahu an saboda hadithin huzaifa Allah ya kara masa yadda qala yace kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yaqulu fi ruku'ihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana faɗa a cikin ruku'i subhana rabbiyal azim wa fi sujudihi a cikin sujada kuma subhana rabbiyal a'la manzon Allah ya tabbata yana yin wannan mafi karanci kace subhana rabbiyal azim a cikin ruku'unka a cikin sujada ka kace subhana rabbiyal a'la wannan hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi a mujalladi na biyar shafi na 832 Imam Abu Dawud a hadithi mai ainihin wato na 871 imamu tirmidhi hadithi na 262 imamu nasa'i hadisi na 1008 ibn maja hadisi na 888 sannan shek nasiruddin al-albani a cikin al'irwa ya inganta wannan hadisin hadisi mai lamba ta 333 wasaha anhu du'a fi sujud yin addu'a a cikin sujada ta inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam qala huzaifa huzaifa yake cewa radiyallahu an kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya qulu fi sujudi yana faɗa a cikin sujadarsa rabbi gifirli rabbi gifirli ma'ana ya dago daga sujada kenan in yayi sujada ta farko ya dago yana cewa rabbi gifirli rabbi gifirli wannan hadithin shi ma sahihi ne imamu ahmad ya fitar da shi mujalladi na biyar shafi na ɗari uku da tamanin da biyu abu dawud shafi na ɗari ainihin wato hadisi kai na ɗari takwas da saba'in da hudu imamun nasa'i hadisi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da arba'in da biyar ibn maja ainihin wato hadisi na ɗari takwas da sittin da bakwai sahahul albani fil irwa hadisi mai lamba ta ɗari uku da talatin da biyar وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثي يا تبت دغ عبد الله دان عباس الله يقرا مس يدا دغ مايكين الله صلى الله عليه وسلم قال يتي الا كسورارا جماعه واني نهيت حقيقه ني ان هناني ان اقرا القران نكرنت القران راكعا انا ركوع او ساجدا كو انا سجدا فاما الركوع اما شي ركوع فعظموا فيه الرب عز وجل ku girmama ubangiji mai girma da ɗaukaka a cikinsa wa amma sujudu amma sujada fajtahidu fi du'a ku yi ƙwazo da himma wajen yin addu'a faqaminun an yustajaba lakum ya dace a amsa muku addu'a wannan hadisin kaga shi ma ya nuna cewa ashe a cikin ruku'u tasbihi ake yi subhana rabbiyal a'la a azim ko kuma subuhun quddusur rabbul mala'ikatu war ruh ko subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azama da sauran ainihin wato tasbihai da suka zo a cikin ruku'u wanda suka tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sujada kuma akwai subhana rabbiyal a'la kuma zaka iya yin addu'o'i na ainihin neman alkhairin duniya da na lahira a cikin sujada domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi kwazo a dage a yi ijtihadi wajen yin addu'a a cikin sujada domin gurin amsa addu'a ne ya kuma dace in mutum ya yi addu'a a cikin sujada a amsa masa wannan hadithin imam muslim ya fitar da shi hadisi na 479 mustahabbi na goma al'ashira wata amin da amin sirran a ɓoye wa huwa ƙaulo amin shine faɗin amin ba'adal faragi min al-fatihati bayan gama karatun fatiha bilmaddi tare da yin madda amin ma'a takfif tare da sassautawa karkace amin kamar yadda wasu zaka ji suna yi karka yi wannan shadda din amin a'a amin shine ma'ana ma'a takfif tare da rashin yin shadda sassautawa to shi sai malam ya ce ismullahi ta'ala wannan amin din wai sunan Allah maɗaukakin sarki ne wa nunuhu madmumatun nunun din zaka yi mata ruku'a aminu in ka ce aminu kai mata ruku'a to wai alan nida in zaka ikira kenan ma'ana ya amin sai ka yi domma idan ka sa ya'un nida a takadir yanda zancen zaka kaddara shi shine idan zaka yi addu'a ko zaka kira Allah da wannan sunan amin to sai ka sa ya'un nida in ka sa ya'un nida sai ya zama ya amin sai kai wa nunun din damma saboda kamar yadda kake cewa ya Allahu ya Rahmanu to shi ma ya aminu haka zaka ce yace istajib du'a ana ma'ana ya in ka ce aka ce wala dallin ka ce amin kaman cewa kai ya amin istajib du'a ana ya ubangiji mai suna amin ka amsa addu'ar mu wala yu'minu al-ma'mum amma shi mamu ba zai ce amin ba khalfal imam a bayan liman fil jahariya a inda ake karatu a bayyane illa idza sami'a qira'atahu sai fa in yana jiyo karatun liman idan ba loud speaker shi kuma mamu yana can nesa baya jiyo karatun liman to ko da ka ji masallaci wai an rude da amin kai sai kai gum ai baka ji me aka ce ba ba za ka ce amin ba to anan shi ma malam zai tsokaci akan wasu abubuwa na farko dai ba sunan Allah bane amin na biyu kuma zancen a ce amin a asirce hadisan da suka yi magana akan amin din sunan a bayyana za a yi sannan kuma ko da baka ji karatun liman ba ka amsa domin rige-rige ake wajen faɗin amin ɗin kamar yadda za mu ji a hadithi ala ibn kathir rahimahullah ibn kathir rahimahullah yake cewa yustahabbu an so liman qara al-fatiha ga duk wanda ya karanta fatiha an ya kula ya faɗa ba'adaha bayan ya gama fatiha din yace amin qala ashabuna wa gairuhum yace malamanmu da wasu su sun ce wa yustahabbu an so zalika yin hakan liman huwa kharija sala liman huwa khariju sala ga wanda yake a wajen sallah ba a cikin sallah ba kaji kawai liman ko kaji wani ya karanta fatiha ko kuma a sallar kai ba a cikin sallah kake wakila ko wucewa kake yi kaji an ce wala dallin an karanta fatiha kace amin to ka gan ka kalli wannan magana ta ta ci karo da waccan cewa in ma kai na cikin sallah baka jiyo karatun liman ba za ka faɗa ba ina fata an fahimta da haka kenan za an so ka ce amin din koda a wajen sallah ka ji an karanta fatiha wa ya ta'akkadu karanta ko faɗin amin din yana ƙara ƙarfi ne fi haƙƙin musalli amma a haƙƙin mai sallah shi wanda yake cikin sallah ya fi ƙarfi a kansa ya ce amin kai ma da baka cikin sallar ka ce amin an fahimta wa sawa'un duk ɗaya ne kana munfaridan mai sallah shi kaɗai ne au imaman ko liman ne shi au mamuman ko mamu wa fi jami'il ahwal kuma a kowane irin hali kai kaɗai kake sallah kace wala dallin kace amin liman ne kai kace wala dallin kace amin mamu ne kai liman yace wala dallin kai ma kace amin a kowane irin hali kaji an karanta fatiha a sallah ne ba a sallah kake ba aiki kake yi karatun qur'ani kake to ka ce amin ina fata an gane ka duba tafsirin a tafsirul qur'an al-azim na ibnu kathir mujalladi na 1 shafi na 144 zuwa shafi na 145 walitta'amin walitta'amin fadlun azim lalle a cikin faɗin amin akwai falala mai tarin yawa mai girma faqad thabata fi sahihain hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim an nabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idza ammana al-imam fa aminu manzon Allah yace idan liman yace amin ku ce amin fa innahu domin yanda al'amarin yake man wafaqa ta'aminuhu duk wanda amin ɗinsa ta yi daidai ta'aminal mala'ikati da amin ɗin mala'iku gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa to yanzu wannan zaka ɗauka ko kuma waccan magana da ta ce in ma baka jiyo ba kawai kai shiru baka jiyo ba kawai kaji an ce a kai ma ka bi yari maka sha kiɗa an gafarta maka abin da ya gabata na zunubanka an fahimta ko kuma kabiyari maka sha karatu za a ce ko yawa ba ka sha kiɗa ba da haka kaga kenan wannan amin din lalle tana da falala ashe saboda falalarta lokacin da liman yake karatu yake karatu ko mai sallah shi kadai yake karatu a daidai wannan lokacin mala'iku su ma suna nan sun yi ready jira suke ya ce wala dallin a daidai lokacin suna sama su ma amin suke cewa to ka yi rige-rige da su lokacin da suke faɗa kai ma kai sa'a ka shiga cikin rububin kai ma aka yi amin din da kai an gafarta maka abin da ya gabata na zunubanka kaga wannan addu'a ce wadda ba za a yi sanya ko a yi sanyin jiki wajen yin ta ba a matsayinka na liman ko mamu ko mai sallah shi kadai ko kuma a matsayinka na wanda ma baka cikin sallar wucewa ka zo yi wannan hadithin imam al-bukhari ya fitar da shi hadithi na 780 imam muslim hadisi na 410 wala yasihu mala yace amma fa bai inganta ba anna amin cewa wannan amin din ismun min asma'illahi ta'ala cewa suna ne daga cikin sunayen Allah ta'ala daga cikin guraren da zaka ja walayi a cikin iziya kake wannan amin din ba suna bane daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki bal kalimatu amin mala yace a'a ita kalman nan ta amin ismu fi'il amr is wato suna ne na fi'ilul amr bi ma'ana istajib ma'anarta istajib da haka in aka ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin tunda dama addu'a ce a cikin karatun fatiha kamar yadda mun sha fassara ko to in liman ya ce waladdallin ka ce amin kamar cewa kai istajib ya Allah ka amsa mana ma'ana wannan karatun da muka yi na fatiha addu'o'in da muka yi a ciki Allah ka amsa mana shine kawai kalma ce amma ta ismu fi'ilul amr ismu fi'ilil amr ne ma'anarsa istajib da haka in ka ce wala dalin kaman kana fatan Allah ya amsa addu'o'in da aka yi a cikin Fatiha warada zalika marfu'an waccan magana ta cewa amin sunan Allah ne ta zo marfu'iya da kuma mawqufiya inda Abdurrazzaq wa ibn Abi Shayba daga Abi Huraira da Jabir da Ibn Abbas wala yasihu amma hadisin bai inganta ba hadisin cewa amin sunan Allah ne kaji inda zaka same shi in ka duba cikin al-musannaf na abdulrazzaq da ibnu abi shayba to hadisin abi huraira zaka same shi da jabir da ibnu abbas hadisin bai inganta ba ka koma cikin tafsirin ibnu kathir a wancan shafin da aka gaya ma mujalladi na ɗaya shafi na 144 zuwa shafi na 145 zaka ga bayanin da malam yake yi yanzu هادية عشر نقوم شادية والقنوت في الصبح فقط دين القنوت أتكن سلر أسبا كوي بعد الفراغ من القراءة bayan gama karatu fil raka'ati thaniya a raka'a ta biyu qabalar ruku'i kafin ruku'i sirran a ɓoye a za ga wasu masallacin ana yi ko bayan an liman ya gama karatu a raka'a ta biyu ya yi karatun fatiha ya yi sura kafin ya yi ruku'u sai ka ji an yi shuru liman ya yi shuru mutane sun tsaya su ma an yi shuru bayan wasu 'yan sakanni ko 'yan mintuna sai kuma liman ya tafi ruku'u to wannan alkunut ɗin da ake yi a sallar asuba kawai bayan gama karatu a raka'a ta biyu kafin a yi ruku'u a ɓoye to shi ma mala ya ce mustahabbi ne to sai mala yake ce mana wara da fil qunut الدكتور yake cewa warada fil qunuti fi subi hadithu Anas akwai hadithin Anas da yazo game da al qunuti a cikin sallar asuba an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu cewa ma zala ya qanutu wai manzon Allah bai gushe ba yana yin al qanuti fil fajri a cikin sallar asuba hatta laqi Allah har ya hadu da Allah lakinnahu la yasihu sai dai hadisin bai inganta ba hadithi ne da'ifun kuma munkar imam ahmad ya fitar da hadisin a mujalladinsa na uku shafi na 162 addara kutini a mujalladi na biyu shafi na 39 wa ba'afahu ahlul hadith malaman hadisi sun ce hadisin da'ifi ne daga cikinsu minhum ibnul jauzi a cikinsu akwai ibnul jauzi fil ilalil mutanahiya a cikin littafinsa al ilalil mutanahiya mujalladi na ɗaya shafi na 444 sannan shekul islam ibn taimiyya cikin majmu'ul fatawa shi ma a mujalladi na 22 shafi na 374 shi ma yayi bayanin haka haka almajirinsa ibn al-qayyim a mujalladi na ɗayan shafi na casa'in da tara wa ibnu hajar fi talkhis habir haka ibnu hajar al-asqalani babban likitan hadithin nan shi ma a cikin littafinsa talkhisul at-talkhisul habir mujalladi na ɗayan shafi na 245 wal albani fi dha'ifa haka nasiruddin al-albani a cikin ainihin silsilatul ahadith ad-dha'ifa wal mawdu'a wa atharuha as-sayyi fil umma mujalladi na ɗaya shafi na 1238 da kuma mujalladi na uku shafi na 386 sun ce duk wannan hadisin bai inganta ba suka ce wa illatuhu illar da take cikin isnadin annahu min riwayati abi ja'far ar-razi riwaya ce ta abu ja'far ar-razi wa huwa da'ifun sahibu manakir suka ce shi kuma da'ifi ne sahibu manakir yana ruwaito maganganu waɗanda akwai nakara a cikin su da haka hadisin da yazo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana yin alqunut a cikin sallar asuba har ya haɗu da Allah hadisi ne bai inganta ba an gane wannan bal addahu ba'd salaf yace bari ma yin alqunuti a cikin sallar asuba wasu daga cikin magabata sun kirga shi bid'atun a matsayin bid'a kama rawal imam ahmad kamar yadda imam ahmad ya ruwaito wa tirmidhi da imam tirmidhi wa gairihi ma da wasunsu min hadith abi malik a cikin hadithin abi malik ko daga hadisin abi malik sa'ad bin tariq al-ashja'i radiyallahu anhu kala yake cewa qultu li abi wannan bawan Allah ko sahabi ainihin wato tariq al-ashja'i yace na tambayi na tambayi mahaifina nace da shi ya abati ya kai abba babana innaka sallaita khalfa rasulillah sallallahu alaihi wasallam lalle hakika kai sallah a bayan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wa abi bakrin kai sallah a bayan abubakar wa umar kai sallah a bayan umar wa Uthman kai sallah a bayan sayyidina Uthman wa Aliyun ha huna fil Kufa haka kai sallah a bayan sayyidina Ali a nan bayan sayyidina Ali ya dawo Kufa na hawa khamsa sinin wajen shekara biyar shi ma kana bin sa sallah afakanu ya kanutu na fil fajri shin wai suna yin alqanuti suna yin alqunut a sallar asuba qal sai mahaifin Tariq al-Ashja'i yace ai bunayya yace ya kai dana muhdasin wannan bid'a ce yan alqanuti a cikin sallar asuba wannan bid'a ne kaga sai da ɗansa yace kai sallah bayan ma'aikin Allah bayan Abubakar Umar Uthman har da Sayyidina Ali bayan ya dawo Kufa ka bi shi sallah wajen shekara biyar wai shin suna yin alqunut din nan da naga ana yi suna yin ta a sallar asuba yace ai wannan bid'a ce wannan hadithin hadisi ne sahihi akhrajahu Ahmad imam ahmad ya fitar da shi mujalladi na uku shafi na ɗari hudu da wato mujalladi na uku a hadisi mai lamba ta 472 imam tirmidhi hadisi na 402 ibnu maja hadisi na 1241 bi isnadin sahihin warawar dara kutani sannan dara kutani ya ruwaito hadisi an sa'id bin jubair daga sa'id bin jubair radiyallahu anhu kale ce a daga sa'id bin jubair kala ce ashhadu anni sami'tu ibn abbas sa'id bin jubair ɗaya daga cikin tabi'ai yake cewa na shaida hakika na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko na halarci lokacin da abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda ya kuli yake cewa innal qanuta fi salatil fajr bid'a yace na ina nan lokacin da abdullahi dan abbas yake cewa yin alqunut a sallar asuba bid'a ne amma wannan athar din athar ne wanda yake da'ifi bai inganta ba a kharaja huddara qutni dara qutni ya fitar da shi a mujalladi na biyu shafi na 41 wa da'afa wal albani fil irwa wannan athar bai inganta ba albani ya raunana shi a cikin al irwa a hadithi mai lamba ta 436 wa isnadul awwal aqwa isnadin wancan hadithin na farko na ainihin wato abi malik sa'ad bin tariq al-ashja'i wannan shine yafi karfi yafi inganci وذكر البيهقي عن ابي المجلس آه امام البيهقي يا روتو daga ابي المجلس هو مجلس قال yace sallaitu ma ibn umar radiyallahu an yace sallaitu nayi sallah ma ibn umar tare da abdullahi dan umar radiyallahu anhu salatar subhi sallar asuba falam yaqanut bi ya alqanut ba fa qultu lahu sai nace da shi la araka taqanutu naga kai baka yin alqunutu a sallar asuba fa qala sai ce la ahfazuhu an ahadin min ashabina ni ban haddace ko ban kiyaye yin alƙunuti ba a cikin sallar asuba daga ɗaya cikin sahabbanmu wannan yana cikin asunanul kubra na imamul bai mujalladi na biyu shafi na 213 wa an asim bin sulaiman ƙala ya ce ƙultu li anas bin malik asim bin sulaiman ya ce na tambayi anas dan malik radiyallahu an na ce da shi inna qauman yaz'umuna mutane suna riyawa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lam yazal yaqanutu bil fajr cewa manzon Allah wai bai gushe ba yana yin alqanuti a sallar asuba qal sai Anas dan Malik yace kadhibu sun yi kuskure ba haka bane wa innama qanata shaharan manzon Allah yayi alqanut ne shaharan wahidan wata daya yad'u ala hayy min ahya'il arab yana yin addu'a ga wani yanki cikin yankin laraba ko wani ainihin wato wata kabila cikin kabilun laraba yana musu addu'a ya ɗauki wata guda yana yi kuma ya daina qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim rahimahullah yace wa min al-mahal yana daga abin da zai zamanto ba zai yiwu ba yana daga cikin muhal abin da ba zai taɓa yiwuwa ba anna rasulullah a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana fi kulli gadatin ya kasance a kowace asuba ba a da'ati dalihi bayan daidaituwar saminar ruku'i daga dagowa daga ruku'u ya kanutu yana yin alqunut da'iman ko da yaushe ila an fara duniya a ce har ya rabu da duniya kullun yana yi thumma sannan kuma la yakunu zalika ma'luman inda al'umma ya zama wannan alqunut din bai zama bai zama sanannen abu ba a wajen al'umma ba zai yiwu ba a ce annabi ya dimance shi duk sallar asuba sai yayi har ya bar duniya yana yi sannan ya zamanto da yawa cikin al'umma ba san shi ba bal bari ma yudayyi'uhu aktsaru ummatihi a ce mafi yawan al'ummar sama sun tozartar da wannan alqanut din ba sa yi wa jumhuru ashabina ashabihi wa jumhuru ashabi da mafi yawan sahabbansa duk ba sa yi a ce annabi ya dimanci yin sallar asuba alqunut a sallar asuba har ya bar duniya sannan mafi yawan sahabbansa a ce ba sa yi ibn al-qayyim yace yana daga cikin abin da kwakwalwa ba za ta karba ba bal yace kulluhum gaba ɗayansu ma hatta ya ƙula man ya ƙul har mai faɗa a cikinsu ma yana faɗa minhum innahu muhdathun akwai wanda suna ganin ma bid'a ne a ce annabi ya dimance shi yana ta yi hayyabar duniya amma a cikin sa ya samu wani ma ya ce wannan yin alqunut din bid'a ne kama qala dariqul ashja'i kamar yadda dariqul ashja'i radiyallahu anhu ya faɗa ka duba zadil ma'ad mujalladi na ɗaya shafi na 271 za ka ga ƙarin bayani sai malam ya ce walakin sai dai la shakka babu kokonto annahu sabata qunuti subihi lalle alqunut din sallar asuba ya tabbata ne an Umar radiyallahu anhu daga Umar radiyallahu anhu bi surataini kasirataini shi ma yana yin sa ne saboda wasu surori guda biyu nusikhat tilawatuhuma da aka shafe tilawatahuma karanta su wasu surori ne guda biyu an shafe karanta su ba a karanta su yanzu da suna cikin alkur'ani amma aka shafe su ba a karanta su wa kana ya qanutu bihima to shi sai sayyidina umar yake yin alqunut da su li'annahuma saboda waɗannan ayoyi guda biyu ko surori guda biyu da aka shafe karanta su ishtamalata ala adiyatin saliha sayyidina umar ya fuskanci cewa sun kunshi addu'o'i kyawawa shi yasa shi kuma a sallar asuba ko yake kar yake yake yin alqunut da su wa hadha lafzu qunuti wannan shine lafazin alqunut din da sayyidina Umar yake lafzul qunut shine wa lafzuhu lafazin alqunut wa huwa shine Allahumma inna nasta'inuk ya Allah lalle muna neman taimakonka wa nastaghfiruka muna neman gafararka wa nu'minu bika mun yi imani da kai wa natawakkalu alayka mun dogara da gare ka wa nusni alaika alkhaira kullah muna yabo na dukkan alheri da kirari gare ka gaba daya nashkuruka ya Allah muna gode maka wala nakfuruka ba ma butulce maka akan ni'imomin da kai mana wa nakhna'u laka muna kaskantar da kai gare ka wa nakhla'u muna sabulewa da tubewa daga bautar waninka wa naturuku man yakfuruk muna watsi ko muna barin duk wanda ya kafurce maka Allahumma ya Ubangiji iyaka na abudu kai kaɗai muke bautatawa wa laka nusalli gare ka muke sallah wa nasjudu muke sujada wa ilaika nas'a zuwa gare ka muke sa'ayi wa nahfidu muna gaggawa narju rahamataka muna kwaɗayin rahamaka wa nakhafu azabakal jidda muna tsoron azabaka mai raɗaɗi ko mai zafi inna azabaka lalle azabaka bil kafirina game da kafirai mulhiqun mai riskuwa ce hadal qunut wannan alqunut din warada an adadin min sahaba ya zo daga sahabbai da dama bi alfazin mutaqariba da lafuzza masu kusanci da juna minhum al-khulafa ath-thalatha daga cikin su hadda al-khulafa ath-thalatha Abubakar Umar wa Usman wa Ali an ruwaito wannan alqunut din daga gare su wa minhum ibn mas'ud daga cikin su akwai ibn mas'ud radiyallahu an kamar yanda ainihin wato zai iya yiwa ka koma wajen waɗannan athar din zaka same su a cikin al-musannaf na ibn abi shayba mujalladi na 1 shafi na 249 da kuma sharhu ma'anil athar na imam tahawi mujalladi na 1 shafi na 250 da kuma al-awsat libn al-munzir mujalladi na 5 shafi na 214 to sai malam yake cewa warawa abdurrazzaq wa ibn abi shayba malam abdurrazzaq da ibn abi shayba sun ruwaito anna hadha al-qunut cewa wannan al-qunut din murakkabun an hauhawar da shi ne min surataini daga wasu surori guda biyu nazalata da suka sauka alan nabi sallallahu alaihi wasallam aka saukar da su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma nusikhat tilawatuhuma sannan aka shafe karanta su na fata an fahimta in ka koma cikin al-musannaf na Abdurrazzaq a hadisi mai lamba ta 400 da 4969 za ga wannan da kuma al-musannaf na ibn abi shayba mujalladi na biyu shafi na 315 wa zakara zarkashi fil burhan malan zarkashi ya ambata a cikin littafin al-burhan wasiyudi fi durrul mansur haka malan siyudi a cikin hafizu siyudi a cikin durrul mansur shi ma ya ambaci wannan magana an abil husayn wanda aka ruwaito ta daga abil husayn al-munadi في كتابه أشكال لتافنسا الناسخ والمنسوخ أن مما رفع رسمه yana daga abin da aka ɗauke rubutunsa min alƙur'ani daga cikin alƙur'ani walam yurfa min alqulubi amma ba a ɗauke shi daga cikin zukatan mutane ba yana nan sun haddace shi sun rike shi amma an ɗauke rubutun in ka duba cikin alƙur'ani ba za ka gani ba wato walam yurfa min alqulubi hibzu amma haddace wannan abun ba a ɗauke shi ba daga cikin zukata suratal qunut surorin nan waɗanda suka kunshi alƙunuti fil wutir a cikin wutiri qal sai yake cewa wala khilafa bainal madina wal gabirin babu wani sabani tsakanin malamai da magabata da kuma waɗanda suka rage annahuma makatubatani cewa waɗannan surori guda biyu lalle an rubuta su fi masahib a cikin mushafi alqur'ani almansuba wanda ake danganta shi ila ubayy bin ka'ab zuwa ga sahabin nan ubayy dan ka'ab wa annahu zakara annahu aqra'ahu iyyahuma kuma hakika shi ubayy bin ka'ab yana ambatan cewa annahu shi kansa aqra'ahu yana shi ainihin wato yake cewa annahu aqra'ahu iyyahuma shi kansa ya karantar da shi su wa tusamma suratayil khalq walhafat ana kiransu ayoyin alhal walhafat kaga an ambaci nakhla'u da kuma nahfidu to sai ake kiransu da surorin alhal'u walhafadu haka ake kiran surorin kafin a shafe su kun san ko koma mas'alar annasikh wal mansukh za ga akwai kashe-kashen annasikh wal mansukh akwai surorin da yanzu an ko ayoyin da an shafe karanta su amma hukuncin su yana nan akwai kuma wanda an shafe hukuncin su amma karatun su yana nan da sauran abubuwan da malamai suka ambata game da annasik wal mansuk da haka wannan sura wanda ainihin wato ta kunshi alqunuti surorin nan guda biyu lalle an shafe karanta su amma haddace su bai ba a dauke haddata su ba a cikin zukatan mutane suna nan da haka sayyidina Umar yana yin alqunut da su sabida abinda suka kunshe wanda suka kunsa na kyawawan addu'o'i ina fatan an gane ka duba al-burhan na zarkashi mujalladi na biyu shafi na 37 da durrul mansur na suyudi mujalladi na 8 shafi na 695 zuwa shafi na 698 zaka ga karin bayani da haka kenan kuka fahimci iya wannan inda muka tsaya ya nuna cewa al-qunut wanda ake yi a sallar asuba da irin sigar da ake yi bai tabbata ba a sunna ina fata an gane qunutun nawazil to sai kuma alqunut idan wata musiba ko wani bala'i ko ibtila'i ya saukar wa al'umma shi ake kira qunutun nawazi wasabitu abinda ya tabbata game da mas'alar alqunut min alqunut na alqunuti an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam huwa qunutun na qunutun nawazi shine alqunut na nawazi ana kiransa qunutun nawazi idan wata nazila wata musifa ta sauka to ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana yin alqunut za mu ji shi insha Allah wa yushra'u shi kuma qunutun nawazil an shar'anta shi ne fi kulli salatin a kowace sallah wala yuqtasu bi salati bi salati subhi ba a keɓance shi da iya sallar asuba kawai wa yakunu ba'da ruku yana kasancewa kuma bayan ruku'i ne shi qunutun nawazil shi wannan da muka gama magana na sallar asuba ka kafin ruku ake yin sa ko to shi qunutun nawazil wanda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ana yin sa ne a asuba a zahar la'asar magariba da isha duka sannan kuma ana yin sa ne ba'adar ruku'i bayan an dago daga ruku'u lima rawahu abu daud saboda hadisin da imam abu daud ya rawaito radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yad'uwa manzo Allah ya kasance yana so ya addu'a ala ahadin addu'a ta Allah ya saukar ko ya halakar ko ya saukar da musifa akan wani aw ya du'uwa li ahadin ko yana yin addu'a ta samun ɗaukin ubangiji da taimakon Allah da ainihin wato samun nasara ga wani kanata to annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin alqunut ba'da ruku bayan ruku ko dai ka ga yana yin alqunut ga wasu mutane na Allah ta'ala ya saukan musu da taimako ya saukan musu da agaji ya saukan musu da gudunmawa ko kuma ai addu'a akan Allah ta'ala ya ɗaukar wa musulmi fansa akan wasu waɗanda suka cutar da su annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan alqunut kuma yana yin sa ne ba'da ruku'u bayan ruku'u wannan hadisi yana cikin sahihul bukhari hadisi na 4560 wa an anas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ta shahara an karbo daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alqunut wata guda yad'u ala hayyin min ahya'il arab yana yin addu'a ga wata kabila cikin kabilun larabawa sun matarakahu sannan daga baya sai ya daina wannan hadisin shi ma imamul bukhari da muslim sun rubuto bukhari a hadisi na dubu ɗaya da biyu muslim hadisi na ɗari uku da hudu wa an abi hurairah radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qanata fi salati al-atama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi al a cikin sallar isha shaharan wata guda ya ƙulu fi ƙunutihi yana faɗa a cikin alƙunut ɗin Allahumma anjil walid Allahumma anjil walid bin walid Allahumma anji salamata bin hisham Allahumma anji ayyash bin abi rabi'a wasu bayan Allah ne cikin sabbai manzo Allah yake ta musu addu'a yace ya Allah ka kubutar ka tseratar da alwalid bin walid ya Allah tseratar da salama bin hisham ya Allah ka kubutar da ayyash bin abi rabi'a wannan hadisin shi ma bukhari da muslim sun rubuto shi bukhari hadisi na 1006 imam muslim hadisi na 675 wa ali ibn abbas radiyallahu anhuma qal an karbo daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda yace qanata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shaharan mutatabi'a manzon Allah yayi alqunut tsawon wata guda a jere da juna fi zuhri wal asri wal maghrib wal isha wa salatu subhi a sallar azahar la'asar magariba isha da sallar asuba dubura kulli salatin bayan kowace sallah idan qala sami Allahu liman hamida idan yace sami Allahu liman hamidahu min raka'atil akhira daga raka'a karshe yad'u ala ahya'in min bani sulaim yana yin addu'a ainihin wato akan wata kabila cikin bani sulaim ala ri'in wa zakwan yana yin addu'a ga kabilar ri'in da zakwan wa usayya wa yu'ammilu man khalfahu waɗanda suke bayansa suna amin a asirce ake yi kenan kaga yi ake a fili mamu suna ji suna cewa amin wannan hadisin imam ahmad ya fitar da shi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da ɗaya abu dawud ya fitar da shi hadisi na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku ibn al-jarud a cikin al-muntaka hadisi na 1900 hadisi na 997 ibn khuzaima hadisi na 618 al-hakim shi ma mujalladi na daya a hadisi na 225 mamul baihaqi shi ma mujalladi na biyu a hadisi na 200 walahu shawahid ko walahu shahid an abi huraira to duk kaga waɗannan hadisan suna nuna cewa ashe qunutun nawazil ita ce ta inganta an fahimta in an fahimci dogon bayanin da ma'a doktor ya kawo kunutun nawazil ita ce ta tabbata wannan kaga duk da yawa da sahabbai sun sani cewa annabi yana yi amma waccan da take banci sallar asuba kaji da yawa daga cikin sahabbai ba su santa ba ba sa yin ta suna daukan ta ma matsayin bid'a laka hadisan duk da kuma suka zo da bayani a kanta kamar yadda muka ji hadisai ne waɗanda ba su inganta ba za mu tashi ainihin wato na goma sha biyu wa du'a ba da tashahudu thani dan an ce mun lokaci yayi abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya